أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشقي ادري لنا بهذا المهدر والتعظ فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana inda muke kataman wannan karatun littafi mai albarka wato karatun yaqutul farida fi dariqati tijaniya kamar yadda muka fara dama mun yi addu'a yadda muka fara Allah ya nuna mana mun gama lafiya to godiya ta tabbata ga Allah cikin farko da karki Na'am.
Faslun fi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi Fasali game da falalan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
Na'am wa amma Fada'ilun salati ala nabi fa'azamuha salati rabbil bariyati wa tafriju hammin wal qada'u li hajatin wa taysiru arzaqin wa asbab rahmatin wa tasbitu aqdamin bi yawmil qiyamati وتكسير هور والقصور بجنة وترجيع ميزان ورؤية مقعد وإتك ورؤية بنوم ويقزة ونور بقبر والصراط ومعشر ونصر على الأعداء من غير أصبة تجيز على الصراط أسرى لمات وطيب لمجلس إجابة دعوة وتنوير قلب والنجاة من الردى ونيل شفاعة وماء خضيعة حياة القلوب والهدى والسعادة ومنها محبة لخير البرية وتكفي عن الشيك المربي بهمة وجرب في التجريب علم الحقيقة نعم وليست وصيلة بأنفع للورى بذا الوقت منها فاظفرا بذخيرة نعم
وأما فضائل الصلاة على النبي أما كاغا فللن صلاتي كمن زن الله صلى الله عليه وسلم فأعظمها صلاة رب البرية ما في جرمان درجة وند صلاة من زن الله صلى الله عليه وسلم يقنس shine salatin ubangijin talikai Allah ya sa an gane shine salatin da Allah subhanahu ta'ala zai ma bawa don haka salatin bawa salatin Allah ba wasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi biya ashara duk wanda ya min salati guda ɗaya tal to Allah zai mishi goma wato dai falalan salatin manzo Allah ba zai taba kirguwa ba ba zai taba kidayuwa ba amma zai kawo maka fuska ta misali a takaici amma bacin haka ba zai falalan salatin mazalla ba zai kiru ba yana daga cikin mafificin falalan ta shine salatin da Allah zai maka wa zai iya kidaye salatin Allah Allah ya ma salati kwara ɗaya tal so da Allah shi ba muhaddad bane ba abin iyakancewa bane to haka duk abin da ya shafe shi ma haka yake ba abin iyakancewa bane ko salatin Allah ɗaya aka ce an aka yi shiru ai ya isa ballantana a ce an ƙara ya kai goma Allah ya sa an gane wannan kenan don haka salatin Ubangiji shine mafi ficin falalan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana daga abin da ake so mai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da shi ya zama da tsarki na zahiri da tsarki na zuciya ya zama da hadartan zuciya da tsarkake niyyarsa ya zama yana yi dan Allah subhanahu wataala kuma ya yi dan dan biyayya ga Allah subhanahu wataala wurin girma darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma dan kwaɗayin ƙarin samun soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa an gane to yana daga cikin falalan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayewan damuwa ta addini ko ta duniya ko ta jiki ko wanne ne domin ya zo a cikin hadisi man asura alaihi shay'un duk mutumin da wani abu ya zama kunci gare shi falyaksur min salati alayya manzo Allah ya ce yawaita min salati fa innaha tahullu al-uqda domin ta salati ga manzo Allah tana warware kulli wa tufarrijul karba kuma tana yayi damuwa Allah ya sa an gane dan haka an samo hikaya daga imamu shubli Allah ya ji kansa ya ce wani mat- wani ma- makocina ya mutu sai na gan shi a mafarki sai na ce ya Allah ya da kai sai ce ya shubli ma marrat bi a hawalin azimatun ni tun da nake wani bala'i ba taɓa haɗuwa da ni ba ya ce dalili shine wata rana wani mala'ika ya raurawar da ni yayin tambaya sai na ce a ta ina na samu wannan kuncin bayan ni na mutu akan musulunci Allah ya sa an gane yace sai na ji an kira ni an ce wannan ukubar da aka yi maka saboda sakacin da kake da harshen ka a duniya yace yayin da mala'iku bin nan suka yi nufin su kama ni sai na ga wani mutum mai kyawun sura ya shiga tsakanina da su mai daɗin kamshi sai ya faɗa min abin da zan faɗa ina faɗa sai suka kyale sai na ce Allah ya ji kanka malam waye kai sai ce ni mutum ne da aka halicce ni saboda salatin da kake wa manzon Allah kuma aka umarce ni in taimake ka cikin dukkan bakin ciki da damuwa dan haka na zo in tsiratar da kai daga wannan damuwan shi ma اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المدار العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزينة ما علم صلاة تنحل بها الأكد وتنفرج بها الكرب كرب وتقضى بها الهوائج في الدنيا ولا كرآن Allah ya sa an gane. Wal qada'u li hajatin. Haka yana daga cikin falalan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine samun biyan bukata. Allah ya sa an gane. Wannan bukatar ta duniya ce ko ta addini ce ko ta lahira. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla alayya fi lailatul jum'ati aw yawmiha kadallahu bihalahu mi'ata hajatin sab'ina min hawa'ijil akhirah wa salasina min hawa'ijid dunya wa yuwakkilu Allahu bizalika malakan yadkhulu ala qabri kama tadkhulu alaykum al- ko bizalika malakan yadkhulu ala qabri kama tadkhulu alaykum alhadaya an gane wa yukhbirni biman salla alayya bismihi wa nasbihi wa ashirati fa yusbitu indi fi sahifatin bayda'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya mun salati a daren juma'a ko ranar juma'a Allah zai biya mishi bukata 100 70 bukatar lahira 30 kuma na cikin bukatunsa na duniya kuma wai wakilullahu bizalika malaka Allah zai wakilta wani mala'ika ya rinka kawo min salatinsa ya shigo min kamar da ake kawo kyauta haka zai kawo min salatinsa da sunansa da nasabansa da iyayensa da sauransu sai a rubuta wata farar takarda tana nan a burina har ranar alkiyama ba za a goge ba an gani ya zo manzo Allah yana cewa man salla alayya mi'atan mi'atan marratan qad Allahu lahu mi'ata hajatin salasina lid-dunya wa baqiha lil-akhirah duk mutumin da ya min salati dari Allah zai biya mashi sala bukata kwara dari talatin na duniya sauran kuma na lahira Allah ya sa an gane to wannan ke na haka daga cikin failan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyan bukata koya take na'am وتيسير أرزاق hakanan kuma yana daga cikin falalan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taysiru arzaqin sauƙaƙe samun arziki Allah ya sa an gane duk mutumin da ya lizumci yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati domin ya zo a hadisi man salla alayya 500 marra kamula hmm? kulla yawmin afwan man salla alayya 500 marratin kulla yawmin ma yaftaqiru abadan duk mutumin da ke mun salati kwara ɗari biyar kullum ba zai taɓa talauci ba har abada. An gane? Wa hadamat zunubahu sannan zunubinsu za su rushe wa mu ya sayi'atu za sayi'atu za a goge munanansa wa da masururuhu farin cikinsa zai dawwama wasu tujiba du'a'uhu za a karɓa addu'o'insa wa wudiya amaluhu za a bashi duk burinsa wa wu'ina ala aduwuhi za a taimake shi akan makiyansa wa ala asbabil khair kuma haka duk wasu hayyukan al'ai- hanyoyin alkhairi za a taimake shi akan shi Allah ya sa an gani kuma wa kana mimman yurafiqu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fil jinani zai zama daga cikin waɗanda za su yi abokantaka da annabinsa sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama Allah ya sa an gani dan haka wa asbabu rahmatin sannan kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalanta shine ta kan zamo sanadiyan samun rahama ga ga bawa an gane to wannan kenan wato ya zo cewa a cikin wani littafi yana ce mishi hadaiq- hada'iqul anwar cewa yana daga amfanin salati da mai yin salati ke fa'idanta ga manzon Allah farko ita za ta zama sanadiyan karban addu'anka za ta zama sanadiyan samun ceton manzon Allah za ta zama sanadiyan samun gafaran zunubai da sitirta aibi da kuma isar wa bawa abin da ya dame sa da kuma samun kusanci da manzon Allah da kuma samun biyan bukata da kuma samun salatin Allah da samun salatin mala'ikun Allah da samun zakkanta sannan samun sauƙaƙe hany- hanyoyin samuwa da samun sauƙaƙe ɗawainiyar mutuwa da samun tsira da sauƙin azaban alƙiyama Allah ya sa an gane sannan kuma ta zama sanadiyan daɗin gurin da kai salatin sannan kuma mutum ba zai taɓa samun asara ba za ta zama sanadiyan korewan bakin korewan talauci da korewan bakin ciki za ta zama sanadiyan rabautan bawa za ta zama sanadiyan ƙetarewan bawa ga saradi za ta zama sanadiyan korewar wauta ko rowa ko mummunan ɗabi'a ga bawa za ta zama sanadiyan samun kyakkyawan kirari ga Allah da kuma bayi ko bayan mutuwan bawa za ta zama kirari ga bawa ko kuma yabo ga bawa har ga mutanen sama za ta zama sandiyan samun rahamar ubangiji za ta zama sandiyan albarka ga bawa za ta dawo marwa bawa soyayyan manzon Allah za ta dawo marwa bawa soyayyan Allah subhanahu wataala za ta zama kuma sanadiyan shiryar bawa za ta zama sanadiyan rayuwar zuciyar bawa za ta zama sanadiyar samun biyan bukatarsa da tabbatan kafafuwansa a ranar alkiyama a ra'in sa'in da kafafuwa suke gushewa to sai ce wata sabitu a kadamin sannan ta daga cikin sababin ah?
Wasu babu rahmati.
wasu babu rahamati kuma takan salati tana zama sanadiyan samun rahama ga bawa Tasbita a kadamin.
tana zama sa- sababin tabbatan digadigin mai yin salati ga mazalla ranar alkiyama Na'am wa Bi- tafsiru hurin.
sannan kuma tana zama sanadiyan yawai yawan matayen aljanna waɗanda suke huru hurul ain wanda Allah ya ce musu ka annahunna liyaqut wal marjan wani gure ce ka annahunna baydun maknun to Wal kusur.
haka nan kuma tana zama sanadiyan yawan benaye bi jannati a aljanna wanda benaye da aka gina su da bulo na zinari da azurfa Na'am.
da kuma turbaya na almiski Na'am.
Allah ya sa an gane Wa tarjihu.
To, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aksarukum alayya salatin aksarukum azwajin fil jannati Na'am.
wanda ya fi ku yawan salati gare ni shine wanda ya fi ku yawan tara mata a cikin aljanna Allah ya sa an gane Na'am.
to wannan kenan wasu malamai suna cewa ana kirga matayen kowa aljanna amma banda mai yawan salati ga manzon Allah to Mm, Wa tarjihu mizan.
sannan kuma tana zama sanadiyar rinjayen ma'aunin bawa kyawawa Wa ru'yatu maq'adin.
sannan kuma tana daga cikin tana janyo tana tana tana zama sababin bawa ya ga mazauninsa a aljanna tun kafin mutuwansa domin ya zo cewa man salla alayya fi yawmin alf marra manzo Allah ya ce duk mutumin da ya man salati dubu a rana lam yamut hatta yara maqadahu min aljanna ba zai taɓa mutuwa ba sai ya ga gurin zamansa a cikin aljanna to Wa itqun.
sannan tana zama sanadiyan yantawa yantuwa Wa ru'yatun wa bi itkun nawmin.
tana zama sanadiyan itku ‘yan tuwon bawa Na'am.
an gane da kyau Mm.
wato ya zo hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan wahidatan wanda ya mun salati guda ɗaya tal sallallahu alaihi ashara Allah zai masa goma Mm.
wanda ya mun goma Allah zai masa ɗari wanda ya mun ɗari Allah zai ma- zai rubuta tsakanin idanuwansa zai rubuta bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nari ba shi ba munafunci ba shi ba wutan jahannama kuma wa askanahu Allahu yawmal qiyamati ma'a shuhada Allah zai zaunar da shi a wani masauki tare da shahidai ranar alkiyama Allah ya sa an gane to wannan kenan shine wa itkun da samun ƴantuwan wuya daga jahannama wa ru'yatu Wa ko ru'yatun.
wa ru'yatun sannan kuma tana janyo sababin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawmin wa yakzati.
ko a farke ko a bacci Na'am.
Allah ya sa an gane Na'am.
wannan kenan don haka a ka zama mai yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka samu wannan abin da muka faɗa Allah ya sa an gane Kabrin.
wato ya ishe ga falalan salati Mm.
kamar misalin mai yin salati hadimin sarki ne hadimin sarki ko giya ya sha ya tambele ai waziri ya ka- ya kalle shi ya kyale eh to amma fa wanda baya hidima wa sarki ba ya bari ya sha giya ya tambele ai ya sha bulalan waziri to wannan kenan dan haka mhm.
Na'am, wa nurun bi qabrin wa siradi wa masharin.
sannan yana daga cikin falalan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samun haske a kabari Na'am, wasu siraɗi da kuma samun haske a kan siraɗi na'am, wato siradi wani gada ne wanda aka ce tana da tafiyan shekara a dubu uku wani ruwaya kuma ya zo tana da tafiyan shekara dubu goma sha biyar sai an yi shekara dubu biyar ana hawa dubu biyar ana ba hawa ba ba gangara ba dubu biyar kuma ana gangara Allah ya sa an gane don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya yawaita masa salati zai samu ƙetarewa cikin wannan saradi an gane zai kuma samu haske a kabarinsa da kuma saradinsa
wa mahsharin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu alayya nurun ala siradi فمن صلى عليه يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوبه غفرت له ذنوب ثمانين عاما manzo Allah ya ce salati gare ni haske ne akan saradi duk mutumin da ya min salati ranar juma'a so 80 ka jifa 80 marra so 80 kacal gufirat lahu zunuba zunubu 80 aman za a gabata musu zunubin shekara 80 hmm? kai lalle ne ka shekara 80 din ma ai bayan Allah sun tsere to wa nasrun alal a'da'i min ghairi usbati sanaya daga cikin falalan salati ga manzo Allah samun nasara akan makiya ba tare da tarin kuma jama'a ba ba ka da tarin jama'a amma Allah ya baka rinjaye kan makiya Allah ya sa an gane to wannan ala sirati asra ila mahatin asra sannan ala kuma mahatin.
tujizu tana tseratar da mai karanta ta tana ƙetare shi ala siradi saman siradi wanda muka faɗa asra alamatin da sauri mafi saurin kyaftawar ido
na'am wa dibun li majlisin sannan isabati da'awati sannan yana daga falalan salati samun tsarkin guri daɗin guri duk inda ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati sai kaga gurin yayi daɗi na'am shi yasa ya zo cewa ma min majlisin yusall- yusalla fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu ra'ihatun tayyibatun hatta tablugha anana samai فتقول الملائكة هذا مجلس صلى- صلي في- صلى- صلي فيه على النبي على محمد صلى الله عليه وسلم babu wani gurin da za a yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face sai wani kamshi mai daɗi ya tashi daga gurin nan har sai sau kam dadin kamshin nan ya kai tsoro ruwan sama mala'iku sun ka cewa to ga gurin da ake manzon Allah salati sai a kewaye gurin Allah ya sa an gane ijabatu da'wati na kan daga cikin bayan salati tana janyo samun karbuwan addu'an mai addu'a an gane na'am yasa ya zo daga manzon Allah yana cewa idza sa'altumullah haja idan za ku roki Allah wata bukata fabda'u bis salati alayya to ku fara da yi min salati fa inna Allah ta'ala akramu min an yus'ala min an yus'ala hajataini fa yaqda ihdihuma wa yardu al-ukhra Allah ya fi karfin a ce ya amsa bukata biyu ya amsa salatin ya amsa salatin farko ya amsa salatin karke amma na kakkakiyan bukatar yake karba Allah bai zai yi haka ba Allah ya sa an gane wa tanawir wani kuma hadisi ya zo inna du'a mawqufun baina samai wal ardi la yus'adu min la yas la yas'adu minhu shay'un hatta tusalla ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam duk wata addu'a da ganshi za a tsaye da ita ne tsakanin sama da ƙasa sai an yi salati ga manzo Allah ke daga kata Allah ya sa an gane na'am to wa tanwiru qalbi Yana daga cikin falal- wata nuyar kalbin ya daga cikin falalan salati sababin abinda mai salati yake zuwa yake samu ita salatin tana zama sababin samun hasken zuciyarsa Allah ya sa an gane na'am shi yasa ya zo a cikin jami'u na Ibn Mushri yana cewa wala hafi tazkiyatul badin wa tanyirin nafsi wa ajaibun yajidu hannasiku zauqan siwa ma tadammanatu min al asrar wal fawaid tana da tsarkake zuciya da haskaka rai wasu abubuwan mamaki da mai yin ta shike jin ɗanɗananta banda ma abin da ta kunsu na asrarai da fa'idoji Allah ya sa an gane yasa ya zo cewa ji salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da karamomi guda goma na farko salatin ubangiji na biyu samun ceton manzon Allah na uku kana koyi da mala'iku na hudu ka saba wa munafukai kafare su ne ba sa iya yi na biyar goge zinubai na shida taimako wurin biyan bukatu ko mun kankantanta ko mun girmanta na bakwai haskaka zuciya zahiri da baɗini haskaka jiki da zuciya na takwas tsira daga gidan halaka na tara shiga aljanna na goma samun gaisuwan ubangiji Allah ya sa an gane to wannan kenan
wa nailu shafa'atin wa mahawu kadi'atin wannan jata minar rida minar rada na'am sana daga cikin falalan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsira daga halaka an kawo hikaya cewa wani daga cikin waliyai an gane yana cewa wani mutum ne ya tsaya a harami mutum ne mai yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tsaya tsakanin harami ko ko dai ar- harami ko arfa dai ko mene dai ya tsaya tsaya da ya tsaya sai na gaina ta salati ga manzon Allah sai na ce ya kai mutum inna li kulli maqamin maqala maqalan kowane guri yana da abin da ya dace a yi shi na'am fa ma halaka la tashtagil bid du'ai wala bid tadarrui me yasa ah, baka shagaltu da addu'a ba wala bid tadawwi bis salati baka shagaltu da yin nafila da sallah ba siwa annaka tusalli ala nabi amma kai kai ba wani abin ba da kake sai salati ga manzon Allah ba addu'a ba sallah ba komai sai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa an gane sai dai to shikenan bari mu baka labari na na fito daga garin Kurasana ina nufin aikin hajji tare da ni da babana yayin da muka isa garin Kufa sai babana kawai sai wani ciwo ya kama shi ciwon nan ya tsanani gare shi har ya mutu yayin da ya mutu sai na rufe fuskansa ina buɗe fuskan sai na ga fuskansa ya yi baƙin ƙirin ya koma suran jikinsa kamar surar jaki ina lillahi Allah ya sa an gane yayin da na ga haka sai bakin ciki ya tsananta gare ni na shiga cikin damuwa na shiga cikin bakin ciki na ce a na to ya za a gaya ma mutane ma babana ya rasu sai na ji kunya ana nan ana nan ya zauna kenan cikin damuwa kawai sai bacci ya kama shi yana cikin baccin kawai sai ya ga wani mutum a cikin mafarkinsa ya shigo inda yake an gane ya shigo inda mahaifinsa yake kawai sai ya shafa fuskan ba buɗe fuskan baban shi ya shafa Allah ya sa an gane yana shafa sai ya rufe zai wuce kenan sai na farka sai ce kai a cikin mafarkin sai nake cewa kai ya kai mutum ya kai wannan mutum afwan sai shi wa mutumin sai ya tambaye shi ya ce kai wani irin damuwa kake ciki wai kai wannan ka yi shiru ka zauna sai ce haba ya ba zan damu ba an gane ya ba zan damu ba bayan ubana ya kasance cikin wannan bala'i sai ce kai to abinda zan gaya ma ka yi bishara Allah subhanahu ta'ala ya gushe ma babanka halakar da yake ciki an gane yace kawai shikenan sai ya bude ma- mayafin nan da ke jikin baban shi sai ya ga baba- babansa a mafarkin ya fuskan yayi haske kamar wata daren goma sha hudu an gane sai ce mutumin nan dan Allah ka gaya mun waye kai ko me yasa ka zo sai ya ce anal mustafa sallallahu alaihi wasallam yace ni ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai farin ciki yace sai na kama rigansa sai na kama rigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullahi dan girman ka ka gaya mun me babana ike yi sai ce babanka mai yawan cin riba ne kuma Allah ya hukunta cewa duk mutumin da ke cin riba in ya mutu Allah zai mai da shi surar jaki a duniya da lahira amma yana daga al'adan babanka duk dare kafin ya kwanta sai ya mun salati ɗari duk dare sai ya mun salati ɗari kafin ya kwanta yayin da wannan bala'in ta sauka gare shi sai mala'ikan da ke kawo min salatin sa ya zo ya ce to gafin mai maka salatin can ga halin da ke ciki sai na zo shine sai wannan abin ya faru ya ce kawai na farka ina farka na buɗe fuskar sai na ga fuskar kamar wata yana kyalli ya ce to don haka ne na kira mut- na gode wa Allah na kira mutane aka binne shi shine ka ganna a nan gurin ya na yi sakaci da salatin annabi zai yiwu ai ba zai yiwu ba Allah ya manzan Allah salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatim ma ulifa al-Fatim ma sabab nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrim darul azim na'am wa ne li shafa'atin ya daga cikin kuma falalan salati ita salati tana zamowa sababin samun ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana cewa kamar yadda zuwa cikin jami'u sagir man salla alaihi hina yusbihu asharan wa hina yumsi asharan adrak adrakatu shafa'ati yawmal qiyamati duk mutumin da ya man salati da safa goma da yamma goma ceto na za ta riske shi ranar kiyama me bakon abu dan an ce maka dan aljanna batijani dan aljanna ne eh shi ba goma fa yake ba ɗari yake Allah ya sa an gane wannan kenan haka yana daga cikin farilan salati gogewar zunubi tana zama sanadiyan sanadiyan gogewan zunubin bawa sau ya zo cewa man salla alayya wahidatan in ji manzon Allah yace duk mutumin da ya min salati guda ɗaya tal amara Allah wa hafizaihi Allah zai umarci mala'ikunsa guda biyu masu rubuta aikinsa Allah ya tuba alaihi zamba salasata ayyami kar su ƙara rubuta min zanibi har kwana uku wa man salla alayya salasa marratin idan ka min so uku fi kulli lailatin diddare hubban li dan soyayya gare ni wa shaukan ilayya kana haqqan Allah an yaghfira lahu zalika laila wa zalika yau ya zama haƙƙi akan Allah ya gafarta mashi a wannan daren da wannan irin Allah ya sa an gane to hayatul kalbi wal huda was sa'adati haka ya daga cikin falalanta tana daga ciki tana sababiyan salati ana samun rayuwan zuciya hayatul kulubi samun rayuwan zuciya wasu sa'adati da kuma samun arziki na har abada wal huda Allah ya sa an gane wal huda da kuma samun shiriya wa minha mahabbatul li khairil bari ya daga cikin failan salati samun soyayyen fiyen talikai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa takfi an shaykil murabbi bihim matin wa takfi ita ya daga cikin failan salati cewa ita sal- fal- salati tana isarwa mai karanta ta an shehil murabbi gabarin shehi mai rainu wato da zaka rasa shehi ka rasa shehin da zai kama hannunka to da haka sa- ka kula da salati za ta tsaya maka Allah ya sa an gane da ita himmarta na Allah ya sa an gane ya zo cewa walakin idza asura amma fa idan muridi ya tuntube to ba mu iya daga shi amma ta isar maka akan shehi amma shi ballan shehi idan kai tuntube shehin ka ya san inda zai dauka ya ya daura karayarka na to dan haka sabanin shehi kenan shi shehi duk lokacin da muridi ya tuntube shi zai riko da hannunsa na ya zo cewa a shi tijani ya ce mallam ya ji sheku tarbiya falaktur minha duk mutumin da bai samu shehun tarbiya ba to yawaita salatin manzon Allah za ta isar masa na'am na wa tarrifa fi tajribi ilmul haqiqati a ka jaraba mana kana ganin kaman wasa ne abinda ga maka salatin annabi ba ta yi kana ganin kaman ba ta yi ko kana ganin kaman ga cewa tana biyan bukata ba ta yi ka jaraba fa fit tajribi domin a cikin jarabawa akwai ilmul haqiqati ilmul haqiqa gani kenan shi wannan ba ji kai ai yanzu ji kai to in ka jaraba zaka gani Allah ya sha an gani na To.
laysat wasilatin bi an fa'alil wara babu wata tsani take mai amfani fiye da amfani ga talikai bi am ko bizal waqt a wannan zamani irinta
minha irinta ita salatin manzo Allah faran biza bisa kirat da haka ka rabautu da wannan tadani da aka yi maka na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan kenan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim Mhm.
fil yaqutatil farida fasali da zai yi magana akan yaƙu ta tulfarida wato sunan littafin nan kenan to salatul fati kenan ai ta salatul fati ita ce lu'ulu'u makaɗaiciya sai za a ce mata alfarida yaƙu ta tulfarida to shi ma mai littafin ya sa ma littafin suna da yaƙu ta tulfarida dan ta ci albarkan salatul fati ta zama makaɗaiciya a fannin fiƙin ɗariƙa da ɗariƙa Allah ya sa an gane to wannan kenan yaƙu ta tulfarida ita ce salatul fati karanto mana salatul fati mace وفضل فريدة Karanto mana salatul fati.
اللهم صل على سيدنا محمد Allah kai salat a yi shi gaba gaba نعم، اللهم صل على سيدنا محمد Allah kai salati ga shugabanmu annabi Muhammadu الفاتح لما أغلق Al-Fatihi lima ugulika an tambaye mu wala Muhammad Tijani menene fassaran Al-Fatihi lima ugulika مم.
shi jani ce to fassaran sa مم.
a annabi mabudi ne ga abin da aka kulle na s- jikin halitta domin jasadin halitta da a kulle take a cikin hijabin buya a cikin surar babu sai aka buɗe makullinta saboda samuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam سمعون.
ita kuma halitta ta fita daga cikin surar babu zuwa surar samuwa ta fita daga cikin hijabin buduni zuwa alamus zuhuri domin kuwa da dabadin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da Allah bai halicci wani abin samuwa ba kuma da Allah bai fitar da shi daga babu ba zuwa samuwa ɗaya daga cikin ma'anonin alfati lima uliga kenan da shi tijani soja ne ce na biyu alfatihu lima uliga manzala mabudi ne ga abin da aka kulle wato manzala shi ya bude kulle-kullen kofofin rahamar ubangiji sababiyan sani a rahamar Allah ta buɗi ga halitta baki ɗaya, domin da ba duk manzan Allah ba sallallahu Alaihi wasallam da Allah bai jikan wani halitta ba, rahama daga Allah take. Sanadiyan kuma rahaman saboda Allah ya samar da manzan Allah ne, yasa Allah ke jin ƙan mutane. Ma'anar alfati lima gulika na hukun jin mulam sha mara tijani, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabudi ne na zuciya domin zuciya an kulle ta daga cutar shirka ta zama abar cikawa da shirka imani ba shi da hanyar kofan da zai ratsa zuwa ga zuciya sai zuciya ta bude da albarkan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har imani ya shige ta kuma ya tsarkake ta daga shirka zuciyar ta cika da imani da hikima to wannan shine ma'anan al-fatihi lima ugulika na'am والخاتم لما سبق wal khatimi lima sabaka an tambaye mu lamshi Ahmad Tijani game da ma'anan wal khatimi lima sabaka manzo Allah cika make ne ga abin da ya gabata sai ya ce abin da ya gabata na annabta da manzanci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya cika ta kuma shi ya kulle kofan ta sallallahu alaihi wasallam babu wani da zai yi kwadayin wani samun makami cikin ɗaya daga cikin biyun nan haka nan Maulana Shehu Ahmad Tijani ya ce ya daga ma'anan al khatimi lima sabaka cewa manzo Allah wanda ya cika abin da ya gabata ne na suran tajalliyatun ilahiyya wanda Allah subhanahu ta'ala yayi tajalli da suran ta cikin alamin zuhudi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon samuwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya samar da shi a cikin halitta cikin hijabin buya a cikin ama'ur rabbani Allah ya sa an gane sannan ba ka manzo Allah bai gushe ba Allah sun tada bai gushe ba yana shimfida suran samuwa a haka a haka a jere a jere a jere a jere zuwa ƙarken tajalliyatu Allah ya sa an gane don haka da badin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ba a samu tajalliyatul awalin ba Allah ya sa an gane to ناصر الحق بالحق wato mai taimakon gaskiya da gaskiya Malam, ah, ya zo cewa ya zo cewa kamar yadda zuwa cikin yakutul haqaiq da aka ce nasirul haqi bil haqi ana far- fuska ta farko wannan a zai dauka ma'anar cewa a alhaqu na farko shine Allah subhanahu wataala ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai taimakon a a mai taimakon Allah mai taimakon haƙo na farko zai zama ma'anan Allah a- addinin Allah haƙo na biyu kuma zai zama Allah subhanahu wataala wato mai taimakon addinin Allah da Allah Mhm.
Allah ya sa an gane Na'am.
wato tare da jingina da dabara da ƙarfin Allah Na'am.
ko kuma ka ce mai taimakon addinin Allah da gaskiya ba da ɓanna ba Na'am.
Allah ya sa an gane to wannan kenan sai ya zama addinin Allah ne farko kuma ɗaya- na biyun kuma haƙo ne kishiyan baɗilu Allah ya sa an gane to wannan kenan na'am والكاتم لما سبق آه، ناصر- ناصر الحق والهادي.
والهادي إلى صراطك المستقيم kuma mai shiryarwa zuwa tafarkin ka madaidaici shine manzon Allah صلى الله عليه وسلم eh annabi ne mai shiryarwa zuwa ga kansa saboda ai annabi shine hanyar Allah نعم Mhm.
وعلى آله kai salati da iyalan gidansa حق قدره gwargwadon matsayinsa ومقداره da matsa- da darajansa mai girma نعم.
to وفضل فريدة تن على كل سيغة كفضل سرى القهداء على دب نملة فما سيغة من الصلاة على النبي تقاربها في وصلة ومسوة فما ود فضلها ولا كيس في الهجاء إذا الفضل من وراء الأقول السليمة وكم سيب لها تفوق خرائدا وإن شئتها فسلهما تتريكتي بها انطوت الفلا بأسرى إلى مات بها تسبق الأرجاء كل سيئات وكم من غنيمة تهاز بذكرها ولا سيما في الليل بعد أتيمة فتعدل منها مرة كمسميات نهارية منها لذا في المسوبة وكم من قصور في جوار محمد وهور إسان والجوار وجلمة وكم هجج كم- وأمرة مع غزوة وكم من مئين من ألوف عديدة وأربع مئات سنون تكفر بمئة مرة بليلة جمعة لها من مراتب ثمان فبعدها سليل سعيد باها منها بنقدة نعم نعم فما هد
وفضل فريدة فريدة على falalan salatul fatihi ala kulli sigatin a saman kowace siga ta salati ga manzon Allah صلى الله عليه to وسلم ka fadli sural kada kaman tafi kaman fifikon tafiyan gaggafa ne نعم على دب نملتي akan tafiyan ɗan ƙaramar tururuwa نعم an gane wato maulum shamar tijani na cewa wa kasiyatul fatihi lima ughliqa Allah a saurara wannan magana da shi jani zai faɗa ya rage duk wani rigima wato falalan salatul fatih ma kurika amrun ilahiyyun lamari ne na Allah نعم la madkhala fihi lil uquli babu mashigar hankali a ciki ka sallama نعم falo kaddarta da zaka kwata- kwatanta kwatanta mi'ata alfi ummatin a ce a samu al'umma dubu ɗari an ji daya fi kulli ummatin mi'ati alfi kabilatin duk al'umma al'umma shine kamar daga zamanin manzo Allah zuwa yanzu zuwa ƙarshen zamani to a samu dubu ɗari kuma a ce cikin kowace al'umma dubu ɗari ɗin nan a samu kabila dubu ɗari fi kulli kabilatin mi'ati alfi rajulin a duk kabila a samu mutum dubu ɗari duk kabila kenan wa asha kulli wahidin minhum mi'ati alfi amin kowane mutum dubu ɗari ya rayu shekara dubu ɗari yazkuru kullu wahidin minhum kuma kowane ɗaya daga cikin mutane ɗin yana karanta fi kulli yawmin kowace rana mi'ata alfi salatin salati dubu ɗari alan nabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min gairi salatul fati ba tare da salatul fati ba lima a gurika wajmi asawaba hadhihi al-umam aka tara duka ladan wa'innan al'ummatai kullaha baki ɗayanta da ladan ƙabilun, da ladan mutanen, da sh- na cikin shekaran, fi muddata hadhihi suna cikin wannan kwanakin shekarun, kullaha duka fi hadhihi azkar cikin wa'annan zikirorin kullaha dukansa ma layiqu dukkansu da basar suke kullahun baki ɗinsu ba sawaba marratin wahidatin min salatil fatil ma uglika ba su kai marra ɗaya tal na salatul fatil ma uglika me kake yi me kake jira shujani ce a ƙarki a falakal tafi litakzibi mukazzibi an gane wala liqari qarihin fiha fa innal fadla bi yadillahi yuti man yasha Allah sa an gane to da haka wannan kenan yasa ce fa ma siya- sigatun نعم babu wata siga من من- الصلاة على النبي daga cikin sigogin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam تقاربها da take daidai da salatul fati fi wuslatin wurin sadarwa ومصوبتي haka ko kuma gurin lada نعم Allah ya sa an gane نعم a mulam shi Ahmad Tijani ya za a cikin jawahirul ma'an yake cewa manzon Allah ya gaya mu نعم ma salla alayya adun bi afdal min salatil fatihil ma'bulik inji manzon Allah صلى الله babu mutumin da ya taɓa min salati da da salatin da ya kai darajar salatul fatihil ma'bulik نعم Allah ya sa an gane نعم sannan shi wajen ya ce lawis ta ma ahalus samawati sab'i wa ma- wa ma fihinna wal ardina sab'i wa ma fihinna ala an yasifu sawabal fatil ma ugulika ma qadaru da mutanen sammai bakwai Allah ya sa an gane نعم
bakwai da abin da suka tattaru da mutanen kasai bakwai da abin da ke cikin su za su taru akan su yi wani salati akan su kirga ladan salatul fatim wara daya ba za su iya ba. Allah ya sa an gane نعم to wannan kenan wani guri maulam shi Ahmad yana cewa kullu ma sami'tumuhu fi fadl salatil fati duk abin da kaji game da fadlan salatil fati lima gurika fa huwa bin nisbati lima huwa maktumun to in aka hada da fadlan da yake boye kan nuqdatin fi bahari kamar digo ne a cikin teku duk abin da zaka ji yanzu a gaba na fadlan salatil fati aka hada da abin da aka boye kamar digo ne da teku Allah ya sha an gane نعم to da haka fama وما حد فضلها ولا كيس في الهجاب ba za a iya taba iyakance falalanta ba ko a lissafa shi a cikin gwagwalwa hankali نعم إذ الفضل من waral uqul salimati domin falalan yana gaba da hankula ma masu ya- lafiyayyu نعم ba ma naka ba na inkari kai mai inkari نعم to falalan ma ya wuce hankali ba mun karanta min shehu ya ce ba ya ce babu maganar lamar kala fihi lil uquli ba ma ba mashigar hankali a ciki نعم to abin min waral uquli yana gaba da ma hankula lafiyayyu ballantana na naka mara lafiya نعم to وكم سيج لها تفوق كرائدا wa kam siyagin laha sigogi nawa ya tabbata ga salatul fati wato ka yi su kai fiya kaza ka yi su kai adadi kaza Allah ya sa an gane wanda wannan sigogin tafuku kara'idan ta fifici gwalagwalai نعم وإن شئت ما شئتها فسلهما تدريكا wayin shi ta in kana nema to fasalhu ma ta dariƙati ka je ka tambaye dakarun dariƙan tijaniya dakaru masu kiyaye iyakan shehu tijani ka je ka tambaye su zaka ganta zaka ga sigogi kala kala نعم to بهنطوة الفلاح biha da albarkan salatul fati ne in dawatil fala jejika ke yankewa ke nadewa بأسرع لمحة cikin sauri mafi saurin kyaftawa بها تسبق الأرجاء كل da albarkanta ne al'arja'u gurguwa take riga kullu sayyati duk wani lafiyayya eh mana mutum gashi na da rashin lafiya ko gurgun takan ko na zahiri ko na baɗin in na zahiri ne gashi da ya tsuwa kafa نعم.
in na baɗin ne halin shi ya lalace amma da albarkar salatul fati sai ya riga masu nafila dubu eh وكم من غنيمة Ganimo- تدركها.
ganimomi nawa ne ake tarawa idan aka aka idan aka shagaltu gurin ambatanta Allah ya an gane to amma dai duk wa'annan da ya kafin mu wuce ana so mutum idan zai karanta salatul fati ya rinka niyya musamman in ya zo gurin alfati lima ugulika ya niyya Allah ya bude mishi kofofi نعم an gane نعم in ya zo wal khatim lima sabaka ya niyya Allah ya kulle mishi duk wani kofofi na sharri نعم in zo Nasir laƙi bil haƙi kuma ya nufin Allah ya cinge shi kan maƙiyansa نعم Ha- in ya zo wal hadi ya roƙi shiryan Allah نعم da kuma duk inda ya gigice cikin addini Allah ya shirye da shi نعم Allah ya sa an gane نعم kuma ya iya yin wannan addu'a ya ce Allahumma bijahil fati lima gulika iftali min kulli babin khayra fatahu in khayra fatihi ala muha- ko khayra fatahatihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa bijahil khatimi lima sabaka اختم لي بكاتمة ناجينا الراجينا الذين قيل لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله kace kuma bijahi nasir alhaqi bil haqi unsurni ala jamil adai nasr allazi qila lahu atattakizna huzwa qala a'udhu billahi wa bijahi alhadi ila siratal mustaqim ihdini siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu min allah to نعم to ب- ب- بأسرع لمحة بها تسبق نعم وكم من غنيمة تجاز بذكرها fa kam min ganimatin نعم.
ganimomi nawa ne to hazu ake tattarowa bi zikira idan an karanta salatul fati نعم. ولا سيما في الليل بعد أتيمة musamman ma karanta ta cikin dare bayan lokacin atama wato lokacin atama shine lokacin tatsan nono an gani an yi tasgirin atama ne aka ce utaima wato bayan lokacin atama shine a ɗaya da sulusul lailil awwal نعم ɗaya cikin ukun dare na farko نعم ɗayan farko cikin ukun dare نعم an gani نعم to wannan kenan فتعدل منها مرة كم سمئة domin marratun minha yin ta so ɗaya cikin dare fata adilu tana daidai da kamsa mi'atin karanta salatul fati ɗari biyar na hariyatan haka ne منها لضعف المصوبة to yana daidai da nahariyatan min haka karanta salatul fati da- da rana نعم ɗari biyar daga karfe goma kenan daga karfe goma zuwa abin da ya shige نعم amma ya zo a cikin ah, mu- munatul murina cewa ah, na manta baitin dai amma kuma ai ko a wannan ya gaya maka ma ya gudu fari ya ce maka bi khamsati ahzabin bu'aidal ish- bu'aidal isha bu'aidan qidal isha مم.
tudaifu amalan مم.
amalun bi taqdiri qudwati ko to dan haka ko baka yi lissafi da sulsul layl awal ba ma gwargwadon dai a karanta izo biyar na alkur'an bayan sallar isha'i to dare ya shiga shi yasa yake cewa fata adilu min hamar ratin kwara ɗaya tal na salatul fati tana daidai da hamsa mi'atin ɗari biyar na hariyatan min in aka yi da rana guda ɗaya da daddare yana daidai da salatul fati ɗari biyar ne ka salatul fati guda ɗaya da daddare to yana daidai da sai kafin a sa- a kamo wanda ya yi wannan sai an samu min- na rana ya yi ɗari biyar sannan sai ya daidai da shi lidu fil masubati su- domin ninka lada da ake yi cikin aikin dare shi dama duk ibadan dare shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innahu la waqtaha wannan sallar lokacin nan lokacin ta ne laula ana shukka la ummati bacin kan tsananta ma al'umma na da na ce ayi isha'in ma a wannan lokacin hmm? to wannan kenan da haka kuma maganar shi tijani tijani ya faɗa cewa ah, ah, salatul fati da daddare tana ninkuwa fiye da na rana ninki ɗari biyar to نعم وكم من قصور في جوار محمد abin nan wa kan min kusurin benaye nawa ne ake samu ta hanyar karanta salatul fati kuma benaye ma fi jiwari muhammadu صلى الله a cikin makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kake jira me kake nema to وهور هسان tare da mataye kyawawa والجوار tare da والمجد.
tare da jawar wato bayi mata wa gilmati da kuma samari mata bayi maza kenan su ne da Allah ke cewa ya dufa alaihim gilmanun lahum ka annahum lu'ul'un maknun Allah ya sa an gane to وكم هجد وأمرة wa kam hijajin salatul fati daya nawa ne ta tattaro na hajjoji hajji kenan ɗakin ziyartar ɗakin Allah wa kam wa umratin ko me kai wa kam hijajin وأمرة مع غزوة hajji nawa ne salatul fati ta tattaro a cikinta da umara ma'agazotin tare da aiki yaƙi wa kan min ma'inin min ulufin ألوف عديدة ɗaruruwa cikin dubu nawa ne ta tattaro نعم ne yawa wato salatul fati kwara ɗaya tal نعم tana daidai da kana ji نعم hajji dubu ɗari da sittin Allah ya sa an gane shi ne ci shi ya ce wa kan min ma'inin min ulufin adidati nawa ne ta tattaro na ɗaruruwa na dubu na ɗaruruwa cikin dubu wato dubu ɗari da sittin Allah ya sa an gane adidati mai yawa wato asalin maganar ana ji ko? Shi Tijjani na cewa na tambaye manzan Allah. na ce ya rasu wani hadisi da ake cewa ka ce yana cewa inna salata alaihi salati ga manzan Allah marratan su ɗaya tal ta'adilu sawaba arba'a mi'ata gazwatin tana daidai da yaƙi ɗari hudu kullu gazwatin ita kuma kowane yaƙi ta'adilu arba'a mi'ata hajjatin tana daidai da yaƙi ɗari hudu Allah ya sa an gane نعم haka ne ko ba haka bane an gane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne yanzu sai ka ce min 400 so 400 nawa zai baka
dari hudu so dari hudu
400 so 400 a buga mana magana 400 so 400 in kana so ka gane lissafin so 400 zai baka ɗari hudu so ɗari hudu zai baka dubu ɗari da sittin. Ko ba gane ba? Zai ba gane ka gane? Ɗari hudu so ɗari zai baka dubu ɗari da sittin. Shi yasa ya ce maka wa kam hijajin hajji na wani salatul fadi ta tal take daidai da ita.
نعم Wa umratin da umara ma'a gazwatin tare da yaƙi. Wa kam min ma'ini min alufin nawa ne ta tattaro ita kaɗai tana daidai da ɗaruruwa cikin dubu shi ne ce maka dubu ɗari da sittin na waɗannan abubuwa.
نعم
an gane sosai adidati ma masu yawa ɗaruruwa cikin dubu masu yawa aka ce ɗaruruwa cikin dubu masu yawa kaga suna da yawa kenan kaga zai ɗaruruwan zai kai dubu ɗari har da sittin kaga ɗaruruwan da ke cikin dubu ɗari ai suna da yawa to a kuma ya zo cewa a Mulam Shuwa Matijani ya ce, Na tambaye manzan Allah, صلى الله عليه وسلم na ce, Ya Rasulallahi, game da adadin wa'innan yaƙuƙa da aka ce, Shin salatul fati yana matsayin a Salatul fati guda ɗaya tal ne yake daidai da yaƙuƙa ɗari hudu? Allah ya sa an gane shi jan tambayi manzo Allah shin salatul fati guda ɗaya ne yake daidai da ya guga 400 koko ba haka bane koko yaƙi 400 ne Allah ya sa an gane yaƙi 400 ne yaƙi mutum ya halarci yaƙi 400 yake daidai da kowane salati daga cikin dubu ah, dubu ɗari shida. An gane? Ban sani ku kun fahimci magana. Wato shin ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin salati guda ɗaya ne yake daidai da yaƙi ɗari hudu an gane da kyau? Ko ku a yaƙi ƙwara ɗaya ne ko ku a mana birkishi ana ji ko wato mula mu sha mara tijan aus billahi na shaitanir rajim bismillah ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai salatul fati ɗaya ne yake daidai da yaki 400 ko ko a a a kowace salati ne daga cikin 600 nan yake daidai da yaki 400 ko ba gare ba salati ɗaya ne yake daidai da yaki 400 ko ko a kowane salati ne cikin 600 nan Wato wannan tambayar ya shige min. Allah ya ci an gane. To amma dai a takaice dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Maulana Muhammad Tijani cewa salatul fati lima gulika tana daidai da an gane tana daidai da salati dubu ɗari da sittin wata kalan wani sigan salati salatul fati ɗaya tana daidai da wani sigan salati dubu ɗari da sittin. Amma kuma kowane salati kwara ɗaya ta cikin dubu ɗari da sittin ɗin nan. Yana daidai da yaƙi ɗari hudu, ɗari ɗari ɗaya ɗari hudu. Shi kuma kowane yaƙi ɗari hudu yana daidai da yin aikin hajji ɗari hudu. Kuma gare ba. Wannan shi na amsan da mazalla ya ba shi jan na manta ya sigar tambayar da shi jan ya mishi. amma amsan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mushetu jani shine salatul fatihi lima uliga kwara ɗaya tal tana daidai da kowane sigan salati 160 kowane salati kwara ɗaya tal na cikin 160 din a salati ɗaya cikin 160 din yana daidai da hajji a yaƙi 400 shi kuma kowane yaƙi 400 yana daidai da hajji 400 yanzu wannan falalan kai sakaci da shi Allah ya sa an gane shine sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla biha duk mutumin da ya min salatul fati inji manzo Allah manzo Allah ke ga mu shi tijani so marratan so daya hasala lahu ma idza salla bi kulli salatin waqa'at fil alam za a bashi kaman yayi salati da duk wani salati da aka taba yi a duniya a halitta min kulli jinnin wa insin cikin aljanu da mutane wa malkin da mutane da mala'iku sitta mi'ata alfa salatin salati kwara ɗari shida an gani salatul fati guda ɗaya ta manzo Allah ga shi idan an mun yana daidai da mutum yana daidai da duk salatin da duk halittu suka taɓa yi ninki ɗari shida tun daga busa kaho na halitta har zuwa zuwa lokacin da kai salatul fatin duk salatin da aka taɓa yi times ɗari shida. Allah sa gane, to salatul fati tal yana daidai da su. Kuma wanda mutane suka yi aljanu suka yi mala'iku suka yi. Wannan tun daga farkon zamani har zuwa lokacin da ta farta salatul fati. Ka yi sakaci da ita? To wannan kenan don haka shi yasa yake ce maka wa kan min ma'inin min ulufin adidatin. To, wa arba'u mi'atin sinuna tukaffaru bi mi'ati marratin bi tukaffar ko tukaffiru.
tukaffaru to tukaffaru ana gafarta zunubin arba a mi'ata sinuna shekara ɗari hudu. Mm? Bi mi'ati marratin da karanta salatul fati ɗari. Bile da juma'ati a cikin daren juma'a. An gane? A wannan kenan. Domin ya zo a zikiru lele a duk mutumin da ya kanta salatul fati a daren juma'a bayan mutane sun yi bacci yukaffiru Allahu lahu arba'ata sanatin Allah zai gabata mishi zunubin shekara 400 idan shekarunsa bai kai ba yanzu kowa ne zai yi shekara 400 sai a idan ma baka da zulumin sai a ya- juya shi zama kyawawa a- a- a a baka an gane na'am to wannan kenan
na'am Ah, laha min maratibin samanin lahamin maratibin samani sadil fata da martabobi har kwara takwas na'am Allah ya sa an gane Babba sannan kuma ta da martabobi guda uku na'am akwai martabatu zahira akwai martabatu baɗina akwai baɗinatul baɗina na'am to wannan ko ba a magana kana ji da kyau na'am to wannan kenan فبعدها سليل سعيد fa ba'duha wani sashin su salilu sa'idin dan sa'idu wato sayyidi umarul futi dan sa'idu ba minha ya dan bayyana wani yanki daga cikin waɗannan maratibin nata binuqdati cikin wani dan wani nukuda نعم ta bayani Allah ya sa an gane wato a cikin rimahu shi umarul futi kenan an gane da kyau sannan kafin ya kawo innan maratuban in ba na manta ba sai da ya kawo shimfiɗa wanda mulim shamar tijani ya yi domin ka san cewa idan baka san abin ba kawai kai kakai inkari ya kawo shimfiɗa da sauransu saboda ruwikan mutane daban-daban ne arwahul bashar mukhtalifat mabambanta ne don haka ya yi bayani sosai in ka bi za ka ji wannan bayanan
ومنها بكل مرة ستمائة
ka ce mene?
ومنها بكل مرة ستمائة ومنها بكل مرة ستمائة من الفصلات المال من الفصلات المال مالك الإنس جنتي من الفصلات المالكي إنس جنتي من أول كالجيم إلى وقت ذكرها بإذن تجاني ولو بوسيلتي وكم من تضائف لأولى وثانية وثالثة وهكذا للآخرة ومن هذه آف ذكر كل الأوالم بستة آلاف وغفران زلتي فلا تدركن شاذة من ذنوبنا ولا فاذة منها لأز- لأزم المزية وموت على الإسلام أفضل نعمة إذا دمت منها مرة للمنية ولا بد من إذن سهي من مدى ولو بوسائد لنيل الفضيلة مع الإعتقاد أنها في سهيفة من النور أنزلا بأقلام قدرة وأدى الرماه أشيرة من شروطها وقال بكتمها سوى أن كويسة نعم نعم ومنها ب- yana daga cikin falalan salatul fati بكل مرة ستمائة
tan salatul fati bi kulli maratin kwara ɗaya tal na salatul fati yana daidai da sittu mi'atin min alfi salatil malaki insin wa jinnati نعم
yana daidai da dubu ɗari shida sittu mi'atin min alfin dubu ɗari shida na mene salatil malaki na salatin mala'iku
نعم insi da salatin halittu نعم wa jinnati da salatin aljanu tun daga lokacin da aka halarce sa zuwa lokacin da kai a ninka duk salatin da suka yi dubu ɗari a ninka salatin da suka yi so dubu ɗari shida ba sai da ko kun gane نعم salatin fati kwara ɗaya tal tana daidai da a ninka salatin da duka halittu suka yi mutanensu da aljanunsu da mala'ikunsu so dubu ɗari shida salatin fati guda ɗaya نعم Allah ya sa an gane to نعم من أول كلكهم tun daga farkon halittansu إلى وقت ذكرها har zuwa lokacin da mutum ya yi wannan salatul fati din Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa midaril azim na'am من أول كلبهم إلى وقت tun ذكرها daga farkon halittansu har zuwa lokacin da ya karanta ta بإذن التجاني to بإذن amma da sharadi sai ka nemi izinin wannan da izinin shi wa madatiyani رضي الله عنه eh wannan salatin da muka ce haka tana haka sai da izin shujjan walau bi wasidatin koda da tsanika ne kuma koda tsanin ya yawaitu نعم daga wani daga wani in dai ka samu izini to yayi Allah ya sa an gani وكم من تضعيف الأولى والثانية wa kam min tadaifin ninke ninke nawa ya tabbata li'ula ga karanta salatul fati so daya wa saniya ko da karanta ta so biyu wa salisatin ko da karanta ta so uku wa haka za haka nan lil akirati ya zuwa karkin da za ka yi karanta نعم eh ومن هذه آف ذكر كل الأوالم ذكر كل الأوالم بستة آلاف wa ghufranu zallati wa minha yana daga cikin ah, ah, yana daga cikin fallan salatul fati di'afu zikrul awalimi ninka duk zikirin da halitta suka taɓa yi na sama da na ƙasa mutanensu da aljanunsu da skararrunsu da masu maganansu bisu ta alafin ƙwara ɗaya tal tana daidai da dubu ɗari shida afon dubu shida na'am sittati alaf dubu shida an gane da kyau na'am ghufranu zallati duk wani zikiri na'am fala tatun An gane?
shazatin min wa min haya daga cikin falalan salatul fatihi na'am fala ita falalan salatul salatul fatihi tana daidai da wannan na'am to fala tatrukanna shazatan min zunubina wa gufran zallati kuma yana daga cikin falalan salatul fatihi gafaran zunubai na'am sai ce fala ta turkan nan domin ta salatul fati ba ta barin shazatan ka- gu- kwa- kaɗan ko ka ce guda ɗaya min zunubi na daga zunubanmu na'am wala fazatan ko wata ƙwara ɗaya duka dai shaza da faza kusan duk ma'ana ɗaya na'am An gane?
min uzmil mazid min hana daga zunubanmu liwazun maziyyaci saboda girman falalarta maulama sha marar tijani yana cewa ilamu anna zunuba fi hadha zamani la qudrata li adam alal infisali anha ku sani zunubi a wannan zamanin ba mutumin da ya rabu da ita fa inna tansabbu alin nasi tana kwarara akan mutane kalmatar gazir, gazir kamar ruwa mai yawa lakin aksiru min mukaffarati zunubi amma ku yawaita karanta abubuwan da suke kankar zunubai wa akadu zalika mafi girman su salatul fatih ma gulika sai ce fa inna la tatruku min az-zunubi shazatan wala fazatan ba ta barin zunubi ko kankani ko babba Allah ya sa an gane to wa mautin alal islam yana daga cikin falalan salatul fati samun mutuwa akan imani akan musulunci wanda shine mafificin ni'ima idza dumta minha marratan lil maniyya musamman idan ka dawo kana karanta salatul fati ɗaya ɗaya ɗaya, ɗaya kullum in dai aka yi salatul fati ɗaya har lilmani ce har ka mutu to za ka mu- ba za ka taɓa mutuwa ba sai kana mumini eh musamman ka dawo kana yin ɗaya ɗaya salatul fati ɗaya kullum ɗaya kullum ɗaya kullum ɗaya kullum to za ka taɓa mutuwa ba sai akan da imani eh za ka mutu da imani kuma ka san wani abin mamaki wannan kususiya ce ga kowa kowa ko dan izala ne ya rike wannan to
wala budda min iznin sahihin min ahmada walau bi wasa'iqin linailil fadilati sai ya ce mene wala budda min iznin sahihin min ahmad amma babu makawa Eh, min izinin a nemi izini sahihin ingantacce na'am, mina mada daga maulan mushamar tijani na'am, walau bi wasa idin gurar tsanin nuka ne shi hannayi masu yawa na'am.
linal fadilati domin samun wannan daraja da aka gaya maka مع الاعتقاد أنها في صحيفة من النور أن أنزلت أنزلت ma'al itikadi amma wayannan falolin da aka gaya maka za ka iya samun su ne wayannan linal fadilati dinnan ba za ka iya samun su ne ma'al itikadi tare da yin imani da kudurcewa me yin salati ya kudurce anna ita salatul fati m- fi- fi sahifatin minan nur unzilat an saukar da ita ne a cikin wani fallan takarda na haske takarda na haske نعم wannan shine magana da kaga muna yi da wannan mai inkarin yana cewa an ce sai ka yadda an saukar da ita ne daga takardan haske Allah ya sa an gane نعم to wannan kenan domin ah, salatul fati ba wallafan wani bane Ah, sa- shifta ne na manzon Allah an gane to wannan kenan wato ba za ka samu wannan falalon ba sai ka yi imani da wannan نعم تو.
بأقلام قدرتي mulam shamar tijani ya cewa manzo Allah ya gaya min annaha lam takun min talifil bakari salatul fati ba wallafan bakari bane ba imam bakari bane ya ya- ya yi ta an gane مم.
lakin na tawajja ila Allah muddatan tawilatan sai dai shi yayi ibada yayi roki Allah kwanaki mai tsawo an yana wu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi ya nuna mishi ya mishi kyauta da wata salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiha sawabu jami'i salawati fiha sawabu jami'i salawati wanda a cikin ta akwai ladan duk salo- salatoci ga manzon Allah wa sirri jami'i salawati kuma a cikin ta akwai sirrin dukkan salatoci aka ce sai da yi wannan tsawon zamani sannan sai Allah subhanahu wataala ya amsa addu'ansa sifatahul maliku sai mala'ika ya zo masa bi hadhihi salati maktubatan da wannan salati a rubuce fi sahifatin minan nur a wata takarda ta haske نعم to ai shi inkarin sa mala'ika ya sauka mai imamul bakari wannan mai inkarin kuma alhamdulillah mun ba shi hujjan wannan mun ba shi hujjan wannan an gane domin ai duk maganan da ake yi ba ana magana ba ne a karɓan ilimi daga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar mala'ika ko waninsa ta hanyar ilhama wannan abu ne mai sauƙi domin a jama komai mu ɗauko maganar littafin malamin su masu inkari kamar da shi wancan na bashi ai ya ibn al-qayyim ya kawo cikin madarijus saliki jizi na da shafi na 70 yace ta wa'izul lahi fi qalbi kulli mu'mini ana nufin yana sharhin wani hadisi ne ana nufin wato mai yin wa'azi na ubangiji mai yin ilhaman wa'azi ga Allah a cikin zuciyar kowane mu'mini sai ce fa hadal wa'izu kaga wannan mai wa'azin fi qulubil mu'minina mai yin wa'azi cikin zukatan mu'minai wato yana kimsa musu wani abu huwal ilhamul ilahi shine ilhama daga ubangiji bi wasitatil mala'ika ta hanyar mala'iku to me abin mamaki anan to a jama'an nan ga irbad bin sariya ya samu addu'a ta hanyar mala'ika ba mun sha kawo muku hadisin sa ba cewa shi irbad bin sariya tsoho ne tukuk daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana son Allah ya karɓa rayuwarsa saboda tsufa ya daɗe ya ƙusa ya rasu. Allah ya sa an gane. To sai ya kasance ma har addu'a yake yana ce Allahumma kabirat sinni wa hana azmi faqbidni ilayka. Allah shekaru na yayi yawa, kashi na yayi rauni. Allah ka karɓe ni in koma wurinka. Har addu'a yake yi. Shi yake cewa wata rana na je masallacin Dimashq. Da daddare kawai sai na ga wani saurayi daga cikin kyawawan mazaje yace kyakkyawa namiji kyakkyawa mafi kyan mazaje sai yace min me kake roƙo eh sai ya ga min sai yace to ya kake so in yi addu'a ya kai dan uwana yace me to ya kake so in ce sai yace qul allahumma ahsinil amala wa ballighil ajala yace ka ce Allah ka kyautata aiki kuma ka kai ni ajali na sai nace to man anta yarhamuka Allah sai ya tambaye shi waye kai sai ce ana a riba ya ilu ni ne mala'ika riba ya ilu allazi yasullul huzna wanda yake sunce bakin ciki min qulubil mu'minina daga cikin zukatan mu'minai kira Allah me bako a gurin yanzu nan ba addu'a ya karba daga gurin mala'ika wannan ba addu'a bane karba tun haka me bako an ce mala'ika ya kawo takarda ya kawo salatul fati daga takardan haske eh ga hujjoji nan in ƙara ɗaya ko in bashi haka a ƙara to ga wani an samu wani sahabi mala'ika daga gurin Allah yana zuwa gurin sa ya hira da shi ka je ka ruwa musnadul bazzar lamban hadisi na 533 an gane da sauran wannan littafi isnadai ingantattu daga Abdullahi dan Abbas ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mutum daga cikin mutanen Madina yayin da ya kusa da gidansa ya kusa da ɗakin da yake sai manzo Allah ya ji yana magana a ciki yaji mutumin yana ta magana shi kadai yayin da manzo Allah ya shiga sai ya ga bai ga kowa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a sami'tu ka tukallimu gairaka naji kana magana da waninka sai ce ya rasulullahi laqad dakalta dakhila eh na manta wannan lafazin yake cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah laqad dakhalatid dakhila haqiqa dakhalatid dakhil abin da ke shiga ya shiga zuciyana iktimaman bi kalamin nas dan damuwa da maganar mutane mimma bi minal humma huma saboda abin da ke tare da nan zai fara kala alayya rajulun ga mahallu shahidin nan sai wani mutum ya shigo inda nake ma ra'aitu rajulan qaddu an gane ban taba ganin wani mutum ba tunda nake ba daka bayan kai akramu majlisan mai girman wurin zama wala a san hadisa ko mai dadin magana irin sa ba shine yazo ya ya sunce min wannan bakin cikin da ke damuna sai manzo Allah ce zaka jibrilu jibrilu ne kaji malaika yazo yana fira da shi malaika manzo Allah ce wa inna minkum larijalun man law law anna ahadahum yuqsimu ala allahi la abarra domin a cikin ku akwai mazajen da da za su yi rantsuwa da Allah Allah zai kubutar da rantsuwan su ka gane da kyau to da haka wannan fa sahabi ne malaika ke zuwa masa to me da an ce malaika zo Imam al-Bakari ya bashi takarda sahabin annabi ne fa zamanin ma annabi malaika ya zo mishi ina bakon abu ai ba wani abu bako sannan shi shugabansu ibn al-qayyim ya kawo cikin wani littafin sa jalawul afham jizi ne da shafi na 187 ce daga wasu daga cikin sahabbai wai cewa shi ya nema ya san ismul azam sai ya gani a cikin mafarkin sa an rubuta a cikin sama tare da tauraro an rubuta ya badi as-samawatul adiya zul jalal wal ikram ya ga ba da ba in aka yi a mafarki za a iya gani a ran a farki da haka wannan babu wani rikici a kai da haka ba za ka samu wannan farilan ba sai ka yi wannan itikadin cewa ita ta sauka ne daga gaibi daga daga hadarar ubangiji kuma an rubuta ta ne da alƙaluma na ƙudurar ubangiji an gane to wannan kenan bi aqlami qudrati na'am نعم وعبر رماه عشرة من شروطها sannan kuma a shawamar rufuti ma'abocin littafin arrimahu ya lissafa asharatan sharɗai goma min shuruɗiya na sharɗan karanta ya kutul farida domin ka samu wannan falal da aka gaya
نعم وقال بكتب amma kuma ya ce a ɓoye wa'innan sharɗan سوى أن كويستي in dai ba ga keɓantattu ba eh وأما yana daga cikin صوابها sharɗan nan guda goma farko samun izini daga muƙaddami wanda ke da izini na biyu ka kudurta cewa wannan salatul fati maganar Allah ne na uku kuma ka rinka halarto da sura ta manzo Allah a gabanka na hudu ka rinka halarto da ma'anan salatul fati na biyar ka kadarta cewa Allah subhanahu ta'ala yana na'ibantan ka ne wurin da kake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati da salatul fati na shida ka kudurta cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainu zati wa sirru zati wa sirrul mawjudati to bari mu tsaya nan to وأما ثوابها الأميم فحاصل wa amma sawabu al amimu fa hasilul lisa'ir kal gillahi duna sharidati wa an sayyadil bakari man anhu unzila أنزلت فداء من الجحيم منها بمرتي فوالله ما رأيت ذكرا مقاربا لها بعد رتبة الأسام العزيمة فلا تفترا عنها فتندم في غد ندامة كسئي وصاحب بجتي فأدى عليها بالنواجذ سرمدا فتسمو على الأقدى على أقدى بكل وسيلة فلا تعدلا عنها إلى أي صيغة إذا كنت يا أخي من أصحاب نويتي حوت سر كل صيغة في الأوالم وزادت بأسرار وأشياء عزيزتي وربى بها أبيدة بن محمد وأبدى عجيبة ب- وأبدى عجيبة بميزاب رامتي فيا رب جازه وكل مولف بخير وإيسان عن الآمدية تو yace wa amma sawabuha amma kaga ladan karanta salatul fati al-amin wanda ya game kowa da kowa wanda ko da izini ko ba izini kowa zai samu ko me in kai inda ya karanta ta sai ya samu نعم to نعم لسائر خلق الله fahasirin wannan yana tabbata lisa'ir kalkilla ga sauran halittu دون شريدة wannan babu sharadi نعم ko ba a cika sharɗa daga cikin sharɗin da aka gabata ba to zaka same ta inda ka yi ta وعن سيد البكري من an من- karba من أنه an karba daga gurin sayyidina Imam al-Bakari sayyidi ah, Muhammad al-Bakari ah, as-Siddiqi kenan shine wanda na ce muku ya yi ibada sai da ya kai kusan shekara 60 yana roƙon Allah ya bashi salati da cikin ta akwai duka salati akwai asirin duka salati aka bashi salati al-fati نعم to an karba daga sayyidi Imam al-Bakari man anhu unzilat wanda akan shi ga shine aka saukar da salatul fati نعم cewa ita salatul fati fida'un ita salatul fati نعم fansa ne daga jahannama bi marratin minha da karanta kwara ɗaya tal daga ita نعم wa shine ce muku duk ko mutum ne da goma yana kan salatul fati guda ɗaya kullum to zai mutu dan aljanna to fida'un yana da fansa min aljahim daga alja- jahannama ya ce duk mutumin da ya karanta salatul fati bai shiga aljanna ba to ya cakula na ya kai ni ya kai ni ƙara gaban Allah in an ji alƙiyama ya ci kwala na ya kai ni ƙara gaban Allah to guda ɗaya ba wallahi ma ra'aytu yace man qala ha marratan wahidatan wa lam yadkhulil janna falyaqbidni bayna yadayillah eh ya kama ni ya ci kwala na ya kai ni ƙara gaban Allah to shi yasa imam maimunatul muridi ke cewa wa marratan min aljahim fidiya يوم القيامة بدون مريا وذا بالاستراء ما تقدم سبحان من فدلها وأزما جيب المريد المريد با ويو مرة من الجهيم فديا كرن تأيد جكين تفنساني لك جهنم يوم القيامة بدون مريا باكو كنت يتي وذا ونن فللم بالاستراء ما تقدم بانتار دا بن وانسا شرط اندي قباتو سبحان من فدلها وأزما تو na'am wallahi ma ra'aytu zikran muqariban ya ce wallahi ban ga wani zikiri ba daga cikin zikirori muƙariban wanda wurin falala yake kusa laha ga salatul fati ba'da rutbatil asamil azimati bayan in ka ba in dai ka cire bayan darajar sunayen nan masu girma in dai ka cire waɗannan to babu wani zikiri da zai kusa da ita ka san su ko ka san su ne asami din ko to
na'am ba ka san asami din ba al'asami ba ka san su ba al'asami al'azima to Allah ya azarta mu da samunsu da tsantsan falalansa da baiwansa ya ba mu rabo gwaggwaba a cikinsu albarkan manzon Allah yana daga cikin asma'ul izam makasid din da kake karantawa na fatiha in ka cire maksadi na fatiha da wannan niyyar da fatiha kitabi da abin da ta kunso da wannan niyyar to babu kamar salatul fati shi abin da ke nufi kenan an gane su ne a samun exam din ayi an gane ko baka gane ba yanzu ka gane to fala tabturan anha da haka kada ka yanke ka bar karanta salatul fati fatan dama fi gadi sai kai a kai kai nadama a gobe kiyama nadama ta kus kus'iyin irin nadaman kus'i wato kus'iyin ah, wani mutumi ne ana buga misali da shi sunan shi ah, an ce wani mutum ne daga kabilan kus'u kus'u wani kabila ne a garin yaman daga cikin kabilar bani sa'alabata an gane to ana dangana shi shi na gizon shi kus'i wato ɗan kabilan kus'u an je sunan shi Muharibu bin Kaisi. Ana da yawa Laraba suna buga misali da nadamansa. Sai ya ce kai satan damu nadamatal kusi. Za ka yi nadama irin nadaman kusi. An gane? To shi kissan sa an ce shi mutum ne wanda ke kiwon raƙuma. Wata rana yana kiwon raƙuma a wani kwari haka mai ciyayi. Yana cikin kiwo ko sai ya hango wata bishiya haka. Irin bishiyan da a cikin shi irin icen ne ake haɗa baka, kwari da baka. Allah ya sa an gane, baka. To ya ce, kai wancan bishiyan zai wancan icen zai yi kyawun hada kwari da baka. Daga nan kawai sai ya sai ya saka ma wannan icen ido. Kullum ya ba shi ruwa. Aka ce, wasu ma suka ce, ruwan shi da ya ɗauko a salka shi yake shayar da shi. in ya zo daji ruwan da zai sha shi sai ke shayar da wannan icen saboda icen ya girma ya yanka ya kwari da baka Allah ya san gane haka ya dinga shayar da shi ya dinga kula da shi ya dinga kula da shi har sai da ya girma da ya girma da ya girma sai icen ne ya girma sai ya dauke shi sai ya yanka sai ya hada kwari da shi tsoron kwari da baka kwari me ake cewa kwari da baka kwarin shine icen ko to kibiyar fa shine bakan shine bakan kibiya shine baka wannan kibiyan shine tsinken nan da ake da wanda ake to shi icen fa
kwarin wata yar zakka zakka ce ake wanda ake saka A to ba kwarin ba, shi icen ya sunan shi gwafa ne gwafa gwafa, eh shi ne gwafa, Eh.
wanda da shi ake ja a tali, iccen baka ice icen baka ko?
Eh.
To sai ya da icen baka da kibiyoyi.
na'am Icen baka guda ɗaya sai kibiyoyi guda biyar, na'am ice ya ƙare. Ya gama mashi aikin shi, sai je ya faki ya faki a wani guri. Inda daidai irin zebra ɗinnan himarul wash, eh jakin dawa, Mm.
yake wucewa kawai sai ya tali da ya tali kawai sai ya harba domin ya yi jaraba wa irin bari ya jaraba abin shi da ya haɗa yana harbawa kibiyan ta shiga ashe kibiyan tana shiga sai ta ɓula cikinsa tana cika shi ɓula sai ta dake dutse da take dutse sai ta ɗanyi tas ɗin wuta sai ta faɗi sai doka ashe sai ya tsaki ya ji baƙin ciki na yi asaran kibiya ɗaya bata shiga ba ya ɗauka bata shiga ba yana ƙara zuwa gefe sai ya ƙara wasu garke sai ya ƙara tawa na zebra ɗin sai ƙara setawa sai ƙara harbawa an gane da kyau an gama ba su ƙarewa ana fone an gama biyu an yi haka aka ce sai da ya ka har so biyar yana kashewa shi ya ɗauka baya kashewa ya ɗauka kawai yana ganin dai tana da kan dutse ya ɗauka kawai dutsen take da kabe san sai ya ta bula take da kan dutse saboda tsaban kaifin da ta yi ai suna suna kashi suna mutuwa amma sai ga zai ɗauka tarwatsewa suka yi ana nan ana nan ana nan da biyar din ya kare kawai shikenan sai ce ya tsake ce tir da wannan kibi wannan kwari din kwari din wannan bakan da kibiyoyin kawai sai kakkarya kwaran ya kakkarya shi ya watsar gari na wayewa ya zo zai wuce kawai sai ya ga raƙuman dawa duk a kwance ya kakkashe su a shi duk ya kashe su gashi ya karya ya karya bakan dama shi ne aka ma wahala dama duk wuyan da ya shafa shekara da yana wahala yana azabtar da kanshi akan wannan bakan ne da kibiyoyin Allah sa ku kun gane to shine yana dama da yana dama da ya ga kuma gashi ya asaran kaus din nashi shine ya sunan shi kace bakan da kibiyoyin shi sai ya sa hannun shi a baki na dama gari na dama sai ya gutsar hannun to shi da sai ake buga misali da shi Allah ya sa an gane to sai kai nadama irin nadaman kusi wasahi babbar take da kuma mutumin nan da ya saki matansa saki uku shi ma wannan ana ba da labari ana ta shi ne ana cin shi firozdak firozdak firozdak an gane shi ma wani mutumi ne aka ce ya so sunansa shine hammamu bin galib an gane ya ɗaya daga cikin manya-manyan ƙabilan tamim an ce wata ‘yar uwarsu ce yana ɗan amminta shi yana matsayin ɗan amminta ne za ta yi aure ta ce to ta wakilta lamarin aurensa a hannunta sai ce a ke dai ki nemo sai ce ta ce a ni dai na baka kare an gane da ta bashi lamarin auren da aka taru sai ce to kun dai san wacce da aka tare wurin daura aure ce kun dai san wacce ta miƙa min lamarin ta ko aka ce ce to na aura maka na ita sai ta ce ita bata yadda ba ta gudu a haka dai a hankali a hankali dai to sai ta gudu bayan ta gudu har ta je aka je ta yi gudu a garin da ta rasa wanda zai taimake ta da ta rasa yadda ta mai kawai sai ta gudu garin makka ta gudu garin makka sai ta sauka a gurin wata yar uwata ana ce mata ana ce mata bintu manzur bin zayyan ita yar uwar tata ita sunan yarinyar nawar an fahimta sunan yarinyar nawar sai ta soka a gurin yan uwanta ita wannan bintu manzur din an ce ita ce matan abdullahi dan zubairu zubairu bin awwam ba sahabin manzo Allah ita ka san zubairu bin awwam din shi ma sahabi ne to ita matansa ce to sai ta je ta soka a gurinta so ka gurin ta ce da Allah ki taimake ni kun ji kun ji wani yana so ya kama ni ya zama da ni matan shi ni ba na son shi ta ki shi da sai ya biyo ta Allah ya sa an gane to da ya biyo ta sai wata rana da ya zo ɗakin ya zo inda take yayye a bashi ita aka yayye aka ki sai Abdullahi bin Zubair wata ran ya zo wucewa sai ya je yana rera waka yana waka yana cewa ammal banunu falam tuqbal shafa'atuhum wa shafa'at bintu manzur ibn wa shafa'at bintu manzur ibn zayyana ليس الشفيع الذي ياتيك متزرا مثل الشفيع الشفيع الذي ياتيك أريانا cewa yake wai ammal banuna su dai yaya mata falam tukbal shafa'atum ai ba a taba karban taimakon sa a ce ku zo ku zo kyale shi ba za ki koma ba ba a ba su wannan daman ko laifi suka yi cewa ke kuce sai ce wa shafa'at bintu manzurin amma yau ga bintu manzur bin zayyana dan man ɗan manzur dan zayyani ta ba da beli ta kwace wata ta kiyaye wata ta tattaro wata ta kiyaye ta kare ta sai dai lesa shafi'u mai neman taimako ba shi bane alladhi ya atika muttazira mutumin da zai zo maka da kaya a jikinsa bai zama mislu shafi'i alladhi ya atika uriyana ai ba da yake da mai neman taimako da zai zo maka tsirara ba ko ba ganewa mai neman taimakon da ya zo maka da kaya a jikinsa kila ma ya sha wanka ai ba ɗaya yake da mutumin da ya zo ba ma kayan kwata kwata a jikinsa aka ce da Abdullahi Zubair ya ji shi sai ya kama shi ya rike shi sai ke kakkarfa ne ya firgita shi sai dai ya same ta ita kuma ita na war din yace ko ki amince mishi ko in kashe shi to ita kuma ta duba zumunci ta ji tausayi sai ta ce to na amince zan zauna tare da shi zauna tare da shi tana zama tare da shi ana zaune kawai wata ran hakan nan kawai ba laifin zaune ba na tsaye wasu kuma suka ce ta dan mishi wani laifi kawai sai ce sai na sake ta ana kakka sake ta zaka yi nadama yana sai na sake ta ana kakka sake ta sai nadama ya ce sai na sake ta na sake ta saki uku yana ce a sake sai ya ce a kuma ina son ta fa a gane ce inna kalbi minan nawari shay'an a akwai wani abu fa na soyayyen nawari a zuciyata fa aka ce ai dama an ja kunnen ka shine ke cewa nadamtu nadamatal qus'i lamma gadat minni mutallaqatin nawaru وكانت جنتي فكرت منها كآدم حين أكرجه الدرار ولو أني ملكت يدي ونفسي لأصبح لي على القدر ابتيار وكنت كفائك عيني أمدا فأصبح ما يضيء له النهار yake cewa nadimtu nayi nadama nadamatul kus'i irin nadaman kus'u lamma gadat minni mutallaqatin nawaru yayin da nawaru ta zama sakakka yace wa kanat jannati bayan da ita ce aljanna ta fakararci mina sai na fita daga wannan aljannan ka adam yadda ka san adamu shi na karje hujjiraru ya da zulubi ya fitar da shi wato shedan kenan shedan walau an nema laktu ya diwa nafsi da a ce na mallaki hannuna da kaina las ba ali alal qadr yaro wallahi da na zama ina da zabi akan kaddara na ce wallahi ba an fasa sai wa kuntu kafa'ikin na zama kamar mutumin da ya rasa ainihi idanuwansa amdan da gangan ya rusa idan fas ba ma yudi ula wannan haru sai ya zama rana ba ta haske gari shi to za ta haskaka masa bayan ba ido to da haka kakka zama kamar a kaman kusiyu ko mai saki ukun nan shine muka cewa ne firazdak mai suna hammam bin gali to اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا الله يا واحد يا أحد آمين تو فأدى عليها kai riko da salatul fatihi bin nawajib da haƙoranka ba fika sarmadan har abada fatasmu ala aqda bi kulli wasilati sai ka ɗaukaka a saman kuduban kowace ɗariƙa kai kaɗai sai ka fi kudubin kowace ɗariƙa an gane wato an tambaye mu lamusha mata tiyani game da farin salatul fati shi da ne ce faman zakara min ha ashara marratin masalan duk mutum da ya kanci salatul fati so goma to law ashal arifu alfa alfa sanatin da wani masanin Allah zai rayu shekara miliyan, kana zakirwa asharan, to wanda ya sadil fati goma, aksara minhu sawaban, ya fi shewar lada. A ani, sai ya ce, ina nufin al'arifin lazila mai zukura, arafin da ya ba ita ke karanta ba. In dai arifi ba sadil fati ke ba, to ko shekara miliyan ya yi, Allah ya sa an gane. ko shekara miliyan ya yi, to wanda ya goma ya fi shi daraja, kuma ya fi shi yawan lada, ka ji ba duk wani arifi ake maza magana. To. Kada ka karkata ka bar salatul fati ka tafi zuwa wata siga. Idan ka kasance abokina ɗan ɗaya daga cikin masu hankali, in ba ka da nuhiya hankali to ka je ka ci gaba da wata siga. Ba kai ban ce ka aje a da la'il ba, amma dai salatul fati. tana gabar kowace salati. Eh ban ce kuma kana ja'i da la'il ba ko wasu salatai. Amma idan kana da hankali kada karkata daga salatul fati zuwa wata siga. To yasa wani ke cewa wazib ala zikiri salatul fati bi adab بأدب يأتيك خير بأدب يأتيك خير فاتي بالفتح والأنوار والأسرار في أسرع من لمحة الأبصار فإنها من أعظم الوسائل إلى النبي كله لكل سائل نعم
هوت من كل سيغة في الأوالم سر سر ta tattaro asirin kowace siga cikin salatan duniya.
Na'am, wazadat.
Ta ma ƙara bi asirarin da wasu asirai wanda babu a sauran salatai. Da wasu abubuwa azizati masu ya sam.
Warabban biha.
Warabba biha. Sai ka ce, mene? Ubaida tubin Muhammadin. Ubaidu ɗan Muhammadu. Ubaidata dan Muhammadu ya yi makansa tarbiyya da salatul fatih ma gulika. An gane? Shi ibnu Ubaidata ibnu Muhammad. Shi ya ce Ubaidu dan Muhammadu Sagir dan Ambuja. Shi dan uwa ne ga Sayyidi Muhammad bin Muhammad Sagir. Shi Sayyidi Muhammad bin Muhammad Sagir shi shine mai jeshul kafir. An gane? Shi ne mai mene? Jeshul kafir. ka ganta nan aljeshul kafil bi akasi sar mimman salla al shaykh tijani sayf al inkar sai di muhammad bin muhammad sagir shine muhammad bin muhammad sagir ka ganshi sai di muhammad bin muhammad sagir Allah ya sa an gani to shi wannan ubaidatu bin muhammad sagir shi dan uwan mawallafin wannan littafin shi kuma shine wallafa mizabur rahma ka je mizabur rahma karatu Allah ya sa an gani. To shi Ubaidatu shi da Salatul Fati ya tarbiya. Allah ya sa an gani.
Amin. Wa abda ajibatan.
Kuma wa abda ajibatan sai gashi ya bada ya bayyana abin mamaki mizabi rahmatin a cikin littafin sa na mizabi rahama. Ya ba ka duba fa da Salatul Fati ya tarbiya. sai gashi ya bayyanar da wasu abubuwan mamaki na asiran Allah subhanahu ta'ala wanda Allah ke bayyana su ga waliyansa zababbinsa masu tsoron Allah ba tare da ji ba ko karatu ka duba mizabur rahmatur rabbaniya zaka gani fit tarbiyati bit tariqati tijaniyya sunan littafin kenan an gane ka je ka karanta ka gani
ya rabbi jazihi imam an-nazifi yace Allah ka saka masa da duk wani mawallafin littafi ka saka masa
Amin bi khairin wa ihsanin anil amali.
Ka saka masa da alkhairi da kuma kyautatawa cikin ɗarikan shi Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Za mu tsaya a nan idan tun da dai yanayin saboda yanayin lokaci na ga yayi tsawo kuma ba mu gama ba idan Allah ya kai mu zama na gaba sai mu katama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Sometimes it's